إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Yan uwa masu kallon mu da saurare barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da TV na Bonfire a nan Yamin Jamhuriyar Nijar. Eh, kalma dai ta Bonfire ga masu kallon mu a nesa kalma yare ne na zabarmanci malam kuma ya shayi mana ta'arifin shi shine a yaren Hausa eh, wayar da kai. Haka ne a kalmar kallon.
na'am Eh, yan uwa yau muna juma'a 25 ga wata na shida hijira ta manzo rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1446 yayi daidai da 27 ga wata na 12 miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2024 Eh, yan uwa masu kallon mu da saurare idan ba mu manta ba masu bibiyar karatu malam ya nemo na karatu kan mustalahat ah, bisa ke ga al-istimar yau ina tsammanin halaka ta goma sha biyar ce to sati sati tukar sun ka gabata malam ya shigo cikin arwabitul arba an gangaro an taho cikin almimatul arba to almimatul arba kin an zo mimomi guda biyu na karshe a garin kalau satin da ya gabata Na'am.
eh, mata ma- mata sun yi korafin cewa eh wajen almar'atu kinna an buge su har sosai a yau ai ba ma ce komi ba komi ba a ce ba komi ba cewa eh ai dabi ai gaskiya gaskiya ce kuma abinda ake so ga mutum in ya ji kuskuren shi ya gyara haka ne eh ba ba wani abu ne za ba ba a ma haɗu kuma mutum da in an ka ɗauki eh, kamar wannan bangare ana iya yin karatu bangare wannan mai yawa tunda bangaren mata bangare ne wanda su turawa za mu zo cikin wato tasirin mulkin mallaka game da eh, fagen abin da ya shafi zamantakewa na'am za mu ga irin yadda suka yi kokarin kawo wasu abubuwa suke da alaƙa da mata Mm.
don haka duk abin da ma ake faɗa yanzu su man taɓe na tunda ɓangare ne wanda yana daga cikin ɓangarorin da suke yaƙar musulunci da addini da ƙasashen mu da shi ƙwarai da gaske kenan na'am Eh, bayani zai zo to insha Allah ta'ala eh kakin mu ba malam bayani magana eh, yau muna 27 ga wata na 12 miladiya ta Isa alaihi salam to shekarar da ta gabata ma mun nemi malam ya yi wani tsokaci ya ce wani abu bisa kai ga sallolin da ake ga yi na karshen shekara a karamakan lawan to ban sani ba a doke shi a dan yi mana tsokaci kan Eh, kan- am, kan yau wannan yau za mu sallah ko za mu kuma- takaita bayani game da nukatkin da za mu tattauna a kansu na'am in muka ƙara mimatul arba'a muka yi a takaice Na'am.
muka yi thaluthat takhalluf al-khatir da awamil hadm al-hadara thalatha na'am sai kuma mu bijiro da wannan bayani a a ƙarshe.
ƙarshen mu to insha Allah ta'ala to ba ba talauci ba uwa muna ba malam magana insha Allah kar mu kula bismillah Almajirin malamai. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonfere da waɗanda suke bibiyar mu ta shafi na sada zumunta waɗanda suke cikin ƙasa da kuma wajen ƙasa muna muka gaisuwa ta addinin musulunci to bayan haka kamar yadda alarma isa ya bayani cewa eh, ana gabatar da darussa wanda mun sani ne duk sati ana gabatar da wannan darussan daga bayan sallah babba dai har zuwa kusan Ramadan insha Allah.
to yau ma Allah ya kaddari ya bamu iko ya bamu dama mun saki samun damar zuwa don Na'am.
gabatar da karatu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah Amin.
kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya Amin.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya Amin.
To, da muka zo wajen abin da ya shafi tasirin mulkin mallaka muna bayani ne kan tasirinsa a cikin addini Na'am.
kafin mu zo sauran ɓangarori da muka yi alkawari in Allah ya ba mu iko.
Na'am.
To, mun zo cikin almimatul arba'a sai lokaci ya muna halin su. Dama mun faɗi ko menene almimatul arba'a ko almakaminul arba'a ko Na'am.
mawaqinul da'af al arba'a.
Na'am.
To sai muka zo zuwa ga mimun ta uku da ta hudu sai Na'am.
lokaci ya muna halin sa. Shine mimun ta uku mun ka ce mimun ta farko dai ita ce al-mansib.
Na'am.
suna amfani da matsayi da masu kuɗin matsayi da masu matsayi da masu son tabbata akan matsayi don a bata addini Na'am.
an gane ko sannan mimun ta biyu almal su ne dukiya masu kuɗin kuɗi Na'am.
ba son kuɗi abba ai ba kwaɗayin kuɗi Gaskiya.
akwai bambanci tsakanin neman kuɗi da kwaɗayin kuɗi Haka.
ina fata ana fahimta ta sai kuma aka zo zuwa ga almimu thalitha ita ce almar'a domin dan adam yana buƙatuwa zuwa ga wannan mun faɗi aya ta alqur'ani Allah ya ce zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu indahu husnul ma'ab Na'am.
kenan tunda Allah ya riga ya sanya son waɗannan abubuwa to a ita shawa in an ce shawa an gane ko wato wuri ne kote ne fable na ɗan adam Na'am.
saboda lokacin da ɗan adam yake da shawa to hankalin shi ma yana iya tafiya shi yasa in abin da ɗan adam yake so kwarai bai cika tsayawa hankalin shi ya tsaya a wannan wuri ba ina fata ana fahimta ta Na'am.
ma'ana yanzu lokacin da mutum yake kwaɗayin kuɗi to zai iya manta imanin shi da mutuncin shi don ya samu kuɗi Gaskiya.
shi yasa mace karuwa take ba da kanta a yi zina da ita don ta samu kuɗi iya mutuncinta da ta mallaka shi ne za ta bayar wa bata kuɗi Gaskiya.
shi yasa ƙato ƙaton ƙaddara tambaɗaɗɗe ɗan luwaɗi Mm.
zai ba da kanshi a yi kwanciya da shi saboda a bashi abin duniya iya ƙasƙanci ga ɗa namiji iya wannan ina fata ana fahimta ta An- ina fata ana fahimta ta Na'am.
to sannan mutum zai yadda a ci mutuncinsa ko a ci mutuncin al'ummarsa ko a ci mutuncin yankin da ya fito ko a ci mutuncin gidansu don a bashi kuɗi me ya amfanin wannan to haka ɗan adam fable ne in shina son girma sai munafukai su kewaye shi su tsace dukiyar da gare shi da arzikinsa ba ƙaunar shi suke yi ba kuma ba zai samu girman ba don cewa aka yi sai kayi amma ƙarya suke yi ba sa tare da shi Mm.
ba su ni ko ana fahimtar Na'am.
ba. sai a kai ka matsayin da ba naka ba ko kuma ma a'a a baka matsayin da ya kai na Allah ko ya na Allah Subhanallah.
saboda kana wawa shi ya sama wani sha'ir da ya zo yana yaban wani yake ce ma wani mai mulki ma shi'ta la ma sha'atil aqdaru fahkum fa anta al-wahidul qahhar La hawla wala ma shi'ta yace abinda ka so shi yake faruwa la ma sha'atil aqdaru ba abinda Allah ya kaddara yake faruwa ba yace fahkum kai hukumci fa anta al-wahidul qahhar kai ne an makadaici kuma kai ne marinjayi to kaga waɗansu malamai sun kafirtar da shi kai tsaye don wannan magana ba ta ɗaukar wani tawi Na'am.
la ma sha'atil Na'am.
aqda kaga kafirci ne karara Mm. Na'am.
ina fata ana fahimta ta to kaga yana da kyau mutum yayi hattara da in yana son girma a kai shi halaka Na'am.
ana iya a kwace abin da ke gare shi ko in yana da mulkin a tunzura shi har ya kai matsayin da zai iddi'a'in uluhiyya kamar yadda fir'auna yayi iddi'a'in uluhiyya Na'am.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
to haka kuɗi suke to haka kuma mata nan ma kote ne fable na ɗan adam a lokacin da ka- an kaga ka zubu game da son mata to tana yawa da su za a haɗa kai ma a hallaka ka ko a kashe ka Gaskiya.
da su za a sa ka kai ɓanna ga addinin ka kai ɓanna ga al'umma ka kai am- kai ɓanna wato ga ƙasar ka Na'am.
shi yasa kake ganin cewa sha'anin mace shari'a ta ce namiji ya hankali in muka ɗauki nassoshi na alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna da yawa yanzu kai kana zancen kai malami ne ko kai ustazo ne ko kai liman ne ko kai mine ne iyakar ramzi ne na tsoron Allah to kalli kissa ta annabi Yusuf alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim Allahu akbar.
Allah subhanahu wataala ce wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab Allah ya ce wa qalat hayta lak ina fata an fahimta ta ko kuma wa qalat hita lak Mm.
ina fata an fahimce ni Na'am.
kaga Imam Nafi' da Imam Abu eh, Ja'far ina fata ana fahimta ta da kuma imam abdullahi bin zakwan ina fata an fahimci ni sun karanta hitalak hitalak sannan kuma hisham wanda ɗaya ne daga cikin ruwat na ibnu amir shi ko ya karanta hitalak duk da yake akwai wata riwaya da imamu shatibi ya kawo hitulak amma malamai sun kace babu ta cikin at-taysir na imamu dani wanda dama can ne yace zai yin talhisi kenan tana yi wa imamu shatibi nan kuskure ne amma dai wanda ake karanta da shi hitulak sannan kuma akwai waqalat haitulak wanda shine ibnu kathir ya karanta da shi waqalat haitulak sannan kuma akwai waqalat haitalak malamai sun yi sabani shin wannan kalima tana da asali daga ha a yahi'u ne ta hayyatu laka na shirya maka koko an yi takhfifal hamza ne akwai maganganu da dama mai so ya koma cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun na as-samid al-halabi da kuma al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na al-sheikh ad-doktor Umar Salim Bazmul rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin kenan tace mai shirya ma'ana annabi Yusuf lokacin da wannan matar sarki ta neme shi duk da yake shi bari'un ne ya barra kaji Allah ce walaqad hammat bihi wa hamma biha akwai maganganu masu yawa kadiba cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na al-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin laula an ra'a burhan rabbina an yi maganganu shin akwai taqdimi da ta'khiri babu taqdimi da ta'khiri akwai maganganu ne na malamai da dama karshe sai da aka yi shari'a kuma da aka yi shari'a kuma aka gane annabi Yusuf tabbas ba shi ya neme ta ba domin Allah ya ce wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin in an ka ga riga annabi Yusuf ta tsage ta gaba to ita take da gaskiya an gane ko ta yi gaskiya amma annabi Yusuf ya yi ƙarya sannan in wato in kuma rigar shi take ce ta baya to shi yake da gaskiya ita kuma ƙaryaciya ce ina fata ana fahimta ta to kaga tun daga nan cikin siyaki ma na magana da zance da balaga kaga wajen in kana kamisu qudda min duburi min qubulin sai ce fa sadaqat ta yi gaskiya kaga bai ce ita mai gaskiya ce ba wa huwa min al-kadhibin sai ce to shi ya tabbata cikin makaryata kaga saboda shi dan bata wani dan abin ga wa in kana qamisu qudda min duburin in kuma ta bane fa kadhabat to ta yi ƙarya bai ce ita makaryace ta ba wa huwa min as-sadiqin shi ko ya tabbata daga cikin masu gaskiya sai ba kowane ɗaya daga cikin su dan a nuna adalci yayi amfani da fi'ili wato jumla fi'iliya da ismiya dan ya ba kowane haƙƙinsa amma ƙarshe falan ma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna lokacin da an ga riga annabi Yusuf ta kece ta bayan sai aka ce innahu min kaidikunna yana daga cikin kaidin ku kuma ta inna kaidakunna azim lalle ma kircin ku kuma ta mai girma ne ina fata ana fahimta ta to anan waɗansu malamai sun ce ai ma kircin mata yafi na shedan ina fata ana fahimta tunda an ce inna kaidakunna azim kuma sai an ce inna kaida shaytani kana da'ifa to wannan magana malamai suke cewa wannan istinbati akwai kuskure cikin sa ina fata ana fahimta ta ma'ana da an ka ce inna kai da kunna azim kuma kircin mata yana da girma ba in an kamanta shi ba an yi muqarana da makircin shedan shi kuma inna kai da shaytani kana da'ifa makircin shedan mai rauni ne saboda Allah ne yake ba mu'minnai kariya wanga siyakin mutum ne da mutum nan kuma siyakin can cikin suratul nisa'i siyakin za a yaki shaytan ne fa qatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytan kana da'ifa kenan in Allah yana tare da ku ku mu'min ne makircin shaytan ba karfi ne da shi ba nan kuma makircin mace game da da namiji ne ake zance kenan kaga siyakin ba guda bane kuma muqarana ba ta yi dalili kuma duk mutumin da ya halaka ko namiji ko mace waye sanadi halakarsa shaytan to ya za a ce inna kayda ash-shaytan kana da'ifa da haka wannan magana tana da rauni kwarai da gaske shi yasa wasu ma sai sun kafa hujja wai da Allah yake cewa asarabbuhu in tallaka kunna ayyub in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wai da aka samu matsala gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aisha da Hafsa da suka shirya wani abin nan wanda in shi'a suna fakewa da wannan a wannan dan adam su ba a ce masumai bane suna yin kuskure amma shi Allah ya ce ya gafarta musu to me kake bukata kuma shi ke da gafara shi ke da aljanna shi ke da wuta shi yasa zaka ji suna kiran saghiyatul qalb wai waɗanda sun ka karkatar da zukatan su ko zukatan sun ka karkata Allah kai mu da tsari da wannan akida ala ayyati hal eh alaram isa kenan Allah ya ce wa in tazahara alaihi in kun hada kai ga manzo sallallahu alaihi wa sallam fa inna allaha huwa maulahu Allah zai jibinci lamarin sa taimake shi wa jibrilu da jibrilu wa salihul mu'minin da mu'minai wai Allah ya shigo ciki jibrilu ya shigo ciki mu'minai sun shigo ciki akan mace biyu ina fata ana fahimta ta abin da suke son su ce kenan a'a wannan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kima a wajen Allah shi yasa an kai zancen wannan na'am ina fata ana fahimta ta amma wannan ba shi ke nuna makircin mace ba ya yi makircin shedan don shedan shi ke tunzura duk matan duniya su yi ni su yi abin da bai dace ba gaskiya mun gane wannan Na'am.
to anan eh adrama isa abin da ke son in ce na'am abu guda ne shine cewa idan ya zamanto annabi yusuf mace ta shirya masa makirci bai hita ba kai a matsayinka na ustazu ko alaramma ko mallam ko liman ko akramakallah ko shak ko alshak shi da a ƙarshe wanda an ce ya yi shak na'am ina fata da fita Na'am, ta akramakallah.
to annabi yusuf annabin allah ne gaskiya kuma manzan Allah ne rasulullah Mm.
sannan kuma dan manzan Allah ne dan annabin Allah ne Mm.
domin shi dan annabi yakubu ne na'am sannan kuma jikan annabin Allah ne kuma manzan Allah shine annabi Ishaq sannan kama kunnan annabin Allah ne shine annabi Ibrahim Mm.
dibo wagga irin silsila ta haɗe ga mutum in ba ga annabi Yusuf ba ne mu ba mu san labarin ta ba gaskiya to kuma da mace ta shirya mishi makirci bai heta ba to kai nan ana ce ma ustazo sai ka da ka rinka mu'amala da mata da akwai shubha a bari komi imanin ka baka kai annabin Allah ba dan annabin Allah jikan annabin Allah kama kunna annabin Allah na'am yana da kyau ɗalibin kuma mutane su fahimci wannan dan haka in harka akwai mata cikin ta ba laifi bane in kai nisa daga shubha na'am in ka tsaya ba shubha ta kama ka to wallahi ba za ka fita ba gaskiya yana da kyau mu fahimci wannan gaskiya Eh, idan muka dawo game da sha'anin tasirin mata, ina fata ana fahimta ta, idan muka dawo game da sha'anin tasirin mata, na'am wato, za ka iske shu'ara wani lokaci musamman cikin adab, za ka ga suna kawo wa irin tasirin mata ko ko irin yadda suke nuna eh, eh, abin nan kamar tasirin mata a zukatansu. In ka dibi baitutukan da an ka kawo wancan sati na san suna wasu ka magana, innan nisa'a كأشجار نبتن معا منهن مر وبعض المر مأكول إن النساء ولو صورن من ذهب فيهن من هفوات الجهل تخيل إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واجب لا مد- لا بد مفعول وما وعدنك من شر وفين به وما وعدنك من خير فمنقول واتو أبيات نيد ذاك اسك تاثير شعراء للعربة مسمى نسك تعبيري أكمتي wannan ba shi kadai bane shi yasa muke cewa su mantabi ne suna da yawa majnun laila ma ai ba mu kawo wani abu tun da diwani gare shi na'am yake cewa game da waccan laila da yake so wa ma wajadat wajdi laha ummu wahidin wala wajada al-hindi wajdi ala hindin yace wa ma wajadat wajdi laha ummu wahid umma wahidin son da shi kai ma laila ba a taba samun wata mace a duniya ba da an kai ma irin wannan su tunda yace umma wahidin yace wala wajadal hindiyu hi- wato wajdi ala hindin wani da ake kira hindiyu ya shahara da soyayya duk duniya babu irin shi to ko shi bai kai ni so irin son da aka mai laila ba na'am
ina fata ana fahimta ta. akwai wani shayar da ake cewa Jamilu bin Busaina karshen karshen majnun ne lakin akramakallah ga kanana karshe ne yake karshe majnunu laila rayuwa ta ta kare ya mutu bai aure ta ba tunda shi majnunu laila matsalar da ya samu yarinya ce yake so ana kiranta laila na'am to ita ga al'adar gidansu akwai ba a yi musu kyauta kafin a aure su na'am An gane ko? Saboda duk mutumin da yake son ya kare mutuncin ‘yarsa bai cika yarda da a kawo mai wata kyauta ba sai in an ɗaura aure.
na'am Saboda mi saboda waɗannan kyaututtukan da ake ta kawowa rashawa ta, uwa ta ci, uba shi ci, ƙannan uwa su ci, ƙannan uba su ci, familin uwa su ci, familin uba su ci. Sai ka iska mutum hamsin sun zuba kuɗinsu akan yarinya kuma gudana bai samu. Kenan kaga mutum arba'in da tara dole sai sun yi Allah ya isa.
gaskiya Kuma ko ba su yi Allah ya isa ba sai haƙƙinsu ya hito.
tabbas to shi yasa shi majnun da aka ce sai yayi mata ko kyauta ne ko wani abu wanda su a familin kin yarinya ba a yin haka shi ko uban tayar ba zai bashi ba shi kuma majnunu laila yarinya ita ko tace ba za ta yi aure ba karshe dai majnunu laila eh, baban shi yayi yayi ya samu mishi magani bai samu magani ba ya kai shi makka ya ro- ya ce to ya roki Allah Allah ya rage mai sonta ko ko Allah ya dauke mai sonta to da majnunu laila ya zo sai ya ce ma Allah shi duk zurbin da yayi Allah fata Allah yana fatan Allah ya- ya gafarta mishi amma ce wannan so na laila ba wa- ba wai Allah shi rike ba son da haka Allah ya karo bai yace atubu ilayka ya rahmanu mim- mimma araftu faqad takatharat adh-dhunub Na'am.
wa amma min hawa nafsi wa laila ziyaratuha fa inni la atubu yace ba zai taba tuba ba game da son laila in karshe an kace ya koma ya nemi dabbobi tunda baban shi mai hali ne ya ci gaba da kiwo ya mutu bayan dabbobi ita ma yarinya haka ta mutu Allah bata samu abin nan ba Na'am.
ala ayyati hal dai wannan yana nuna tasirin mace zuwa ga dan adam Na'am.
in muka dauka akwai Jamilu bin Busaina Mm.
shi ma shina da irin wannan yake cewa eh, yaquluna jahid ya jamilu bi ghazwatin yace wa ayyu jihadin ghayrahunna uridu li kulli hadithin indahunna bashatatun wa kullu qatilin indahunna shahidu yace yaquluna mutane suna cewa da shi jahid ya jamilu bi ghazwatin ya kai jamilu ka tai kai jihadi kai yaki an gane ko yace wa ayyu jihadin ghayrahunna uridu shin jama'a akwai wani jihadi wanda ya kamata shi in ba wancan wancan mata ba yace li kulli hadithin inda hunna bashashatun duk in kana hira da su sai kai murmushi yace wa kullu qatilin inda hunna shahidu duk mutumin da anka kashe wajen mace ce suna ne yayi shahada shahidin mace ko ba haka ba to shi Jamilu bin Busaina kenan waccan kuma da take cewa qalat wa qad sa'alat an hari ashiqiha billahi sifu wa la tanqus wa la tazidi fa qultu law kana rahna al-maut min dhama'in wa qultu qif an wurid an wurud al-ma'i lam yaridi wannan baitin wancan sati mu kawo shi cewa qalat shankiti ma kawo shi cikin adwa'ul bayan qalat an ka tambayta qalat wata ta tambayta wa qad sa'alat an hali ashiqiha an tambayta wai gwada muna nuna muna iya gwargwadon son da yake miki billahi sifu sun kace don Allah ki sifunta mana shi wala tanqus wala tazidi kace kara kake rage tace qultu sai ta ce ita wadda ake son lauka na rahanar mauti min zama'in da dai a ce ya yi kusa mutuwa rahanar asalin rahanu shine abinda an ka ɗauri ma'ana ya yi kusa kirsi ya mutu min zama'in saboda jin kishirwa wa qultu sai nace da shi kif an wurudul ma'i kakkai sai ka sha ruwan nan tace lam yadidi ba zai sha wadannan ruwa ba to kaga wannan lamari ya ɓaci ko ba haka nan bane ɗaya daga cikin ma shu'ara'u da ake kawowa abu nuwas yake cewa asammu idza nadaitu bismi yace a son mu shi kurma ne kasa su abu nuwas rayuwar jin daɗi suka yi ta shangiya da bin mata da sauransu amma ƙarshe dai an ce ya tuba kuma mu mun yi fata a ce ya tuba don babu mu fata Allah shi azabtar da wani an gane ko to sai wanda kaddara ta riga ta can bai da wannan shi kenan mu babu yadda zamu yi mu shiga tsakanin Allah da bayinsa amma dai abu nuwas an ce ya tuba kuma wani fata a ce ya tuba ko ba haka nan bane abu nuwas yace a son mu idza nuditu bismi yace ai shi kurma ne in an ka kira shi an ka ce abu nuwas yace wa innani yace amma shi an gane ku idan nuditu ya abdaha idan aka kira shi an ka ce ya abdaha ya kai bawanta yace la sami'u sai da ƙara lamun kuma ya kawo sami'u kaga inna harfin taukidi yace la ka gane ko lamun tana ƙara ma'ana sami'un kuma bai ce sami'un ba siga ce ta mubalaga tabbas da an ce ya abdaha ce la sami'u yana ji kai akwai wani sha'ir ma shi ma shinkaiti ya kawo cikin adwa'ul bayan da yake cewa ya qaumi qalbi inda zahara an gane ko ya qaumu ya ku mutanen duniya ma ku saurara ba ma tun da ba mutanen shi ba qalbi inda zahara zuciyar shi gaba ɗaya tana wajen zahara ita mahaushe kace ma zahara akwai zaharatu akwai zahara'u to zahara'u ta ko zahara duk zahara na ba da bahaushe ke cewa yace ya arifuhu sami'u war ra'i da mai ji da mai gani duk wanda ya gane shi ya san zuciya ta tana wajen zahara don yara mai bai da lahiya na'am yace la tad'uni illa bi ya abdiha in ka tashi kiran shi kace ya kai bawan zara yace fa innahu ashrafu asma'i yana daga cikin mafi kima sunan shi a ce mai bawan zara to kaga wanga ai ya kai tambadaddi bawan zara ka kai tambadaddi amma ba ba wanga zara ba kai in akwai zara gidanku ba ita da kamshi ba in mamaka ta azzara ko ko uwarka azzara ko ko matarka azzara ko yakka ko ka ba ita ba wanga zara da shi sha'ir yake cewa shi bawan zara na to kaga tambada ta kai karshe sannan wani sha'ir bari mu karkare da shi yake cewa ruhaha ruhi wa ruhi ruhaha ولها قلب وقلبي قلبها فلنا قلب وروح واحد حسبها حسبي وحسبي حسبها yace ruhaha ruhi wa ruhi ruhaha ruhaha ran da aggare ta ruhi shine an rai ne wa ruhi ruhaha ruhin shi kuma shi an ruhin ta an gane ko falana qalbun wa ruhun wahidun yace da shi da ita zuciya ɗaya suke da ita sannan ruhi ɗaya ne gare su yace hasbuha hasbi wa hasbi hasbuha an gane ko yace duk abin da ya ishe ta ya ishe shi duk abin da ya ishe shi ya ishe ta tare na ake babu wanda ya isa ya raba to kenan idan ya zamanto mace tana da wannan tasiri ga dan adam sananne ne su turawan mami sun kace sun kace c'est que dieu c'est que la femme veut ko que c'est que madame veut dieu même le veut abinda matarsa ta kaso kaji dan bariki da ina samu wannan akida wannan filosofi Yeah.
ba duka ba kuma in mun ce dan bariki No.
yace shi na ma Allah ga so abinda ba ta so ma Allah bai so ne shi yasa ganin dan bariki in ya gawurta to gara shi bata da Allah da shi bata da mata ta yi.
Ah, okay.
kuma ba shi kadai ba fa hatta da masu kuɗi suna da irin wannan akida kai ba su kadai ba har da wasu eh ustazai ustazai da mallaman nan eh an ka kawo musu karamar yarinya yanzu na kana ganin da ayoyin da hadisan da duk abin da ya sani duk ya kare yanzu na hina sawa adda hisari ka saboda karamin mata ta yi Ina fata ana fahimta. Yawwa. To wannan kenan. Malam Bahaushe ma kadiba cikin karin magana sai yace amarya ba kya laifi sai ke kashe dan masu gida. Ko ki kashe dan masu gida. Wai ko ta kashe dan masu gida ba ta laifi saboda an kai ta ƙarshe. To kenan tunda tasirin dan Adam sananne ne a ta- a cikin nassoshi na shari'a. Sananne ne a cikin nassoshi na hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka dibi hadisi na Usama bin Zaid wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ma taraktu ba'dhi fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa ban bar wata fitina ba bayana wadda ta fi cutar da maza an gane ko No.
irin mata domin su ɗabi'arsu suna kar dama duk ɗan adam ma a al'ada shi ya fi karkata zuwa ga sharri sai in wahayi a akwai tare da shi da kimanta addini sannan za ka ga ya komar ya bar ya bar ya bar karkata zuwa ga sharri don shedan yana hu- turo shi ya tunzura shi shi yasa kaji Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatin al kafirin ta'uzzuhum azza wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun sha'ir yace al khairu fi nasi masnu'un idha jubiru wa sharru fi nasi la yafna wa in muni al khairu fi nasi shi al khairi a cikin mutane masnu'un daga sana'a ne ismul maf'ul ne suna aikata shi idha jubiru in an tilasta su wa sharru fin nasi la yafna wa in muni'u sharri bai karewa ga mutane ko ana cewa ku bari ku bari don Allah ku bari ku bari ba sa bari in dai ba sun ga kulki ba ko sun ga sanda ko sun ga takobi ko sun ga dogari ko sun ga jandarma ko sun ga eh, dan tauri ko sun ga eh, in mun ce jandarma mobile ga wanda bai jin bai jin faransanci Na'am.
ko sun ga soja ko sun ga dan sanda ko sun ga katta majiya karhi na bala'i to ba su bari aikatawa ai shi yasa an ka ce in mutun ya lahi ai mai ukuba Na'am.
tunda in ba a ukuba in mutun ya san in yayi ya sha to bai bari Na'am.
ban sani ko mun fahimta ba Na'am.
to wannan a takaicen takaitawa kenan kaga wannan hadisi ne shi ma na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in mun kadi ba akwai hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin wato eh, abin nan eh, Ibn Hibban ya kawo shi sannan kuma eh, eh, abin nan eh, Imam Muslim ya kawo shi Na'am.
wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ala fattaqu dunya wattaqun nisa Na'am.
wannan riwaya ta Ibn Hibban kenan ku ji tsoron duniya kenan abubuwan da ke cikin ta wattaqun nisa ku ji tsoron mata sannan kuma a cikin riwaya ta sahih muslim fattaqu dunya babu ala ku ji tsoron duniya wattaqun nisa ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnata bani isra'ila kanat fi nisa fitina ta farko da ta tashi cikin bani isra'ila daga mata ta ta samu asali dibiyar da bani isra'ila suke yan ta'adda na duniya Shiyasa wani abin da ya saka gashi na rarumo dukiyar mutane ba ruwa ne da halat shi dai shi samu wata tashi kaso ita ko ba ta zamanuwa sai akwai kuɗi shi kuma bai da kuɗin ko ko ko akwai kuɗin ba e ba ta son yan kaɗan Kenan nan ga mun gane a karmaka la almimatul arba'a kan ta dawo cikin nan.
Eh, eh, mi- mi- eh, za su dawo tasirin su wato mutane daban-daban suke Na'am.
shi wani saboda mace ke neman girma saboda mace yake baka ji wannan wanda ya halbe shugaban ƙasar America ba Rin Reagan wani matashi da ya harbe Reagan cikin tarihin shi ana bada labari yaro ne ya harbe shugaban ƙasar Amerika to amma bai mutu ba shi Reagan so biyu ana harbe shi bai mutu ba yaron da aka zo tambaye shi meye dalili suka ce kamar wata yarinya shi ka soyayya da ita yake so to yarinyar ta kiya mishi to sai ran shi ya ɓaci wasu sun ce ta ce ba ta son wanda bai da suna
Na'am.
ah shi ko ga babu abin da zai iya yi suna a duniya Allah ya barka ma shugaban ƙasar Amerika harsashi ya barka mai harsashi ya yi suna a duniya amma ka san yadda abin ya kare Na'am.
duk abin ga da yi karshe bai aure ta ba Allahu akbar.
duk abin da ya bata so shi ba La hawla wa la- shiyasa yana daga cikin hatsari ka zo ka ba da ranka da rayuwarka ga wani makhluk ko mace ce ko ba mace ce ba duk wanda kake so cikin mutane ka zure aikin banza kake yi don bai da wuta bai da aljanna kuma karshe zai yi kokari ne ya azabtar da kai da wannan soyayyar kaji majnun laila yace ya quluna laila azzabatka bi hubbiha sun ce laila ta azabtar da kai da son da kai mata yace to ku saurara ala habbaza zakal habibul mu'azzabi yace yayi kyau habbaza shine yayi kyau ذاك الحبيب المعذب wanga mai so wanda aka azabtawa yace shine daidai da shi
Na'am.
muna ganewa Na'am.
to da haka tasirin mata wannan babi yana da karfi kwarai da gaske kuma za mu zo can cikin wadansu nukat muna dan bada nan alƙaluma ne saboda ɗaliban ilimi su fahimci inda an kasa ma gaba ana gane ko Na'am.
yawwa don haka tasirin mata abu ne sananne ga shu'ara ga dai ayoyi mun kawo sannan kuma ga hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam mun kawo ga kuma abiyat an kawo wanda suke da alaka da wannan maudu'i in ka diba cikin babul ghazal fil adab zaka gane shi ko fil adab al arabi ko ko fi- fil adab al alami wato babul ghazal babi ne wanda yake na abin da ya shafi wato kamar yabon mata shine ake kira al ghazal da ghainun da za- da zayun da lamun da kuma ah, at tashbib at tashbib bin nisa wato kwadin mahasin na mata nan ma cikin adab na, na hausa in ka diba eh, in ka ɗauko akwai cikin eh, najeriya in ka diba akwai eh, eh, wani mawaki da ake ce ma dan indo a garin kano shi ma ya yi waƙe kan mata ya ce da ya yi ta waƙa kan kuɗi da wane ne da wane ne ce ƙarshe sai ga babu inda ya dace ya ƙarƙare ya ce yanzu ya komo kiɗin mata eh, akwai kuma wani mawaki da ake ce ma ɗan balɗo Na'am.
ɗan balɗo ina ganin tsakanin sokoto ne da kebbi dai an kai shi wani mawaki ne ban san ko akwai da ba ko ya rasu shi ma ya nemi auren zawara amma shi da ya ci wuya an gane ko Eh, ba zawara kina ana cewa ba zawara kuma ana cewa zawara Na'am.
wato ya yi mata waƙe kasat guda ya yi mata kan wannan waƙe wanda kuma duk yake sauran waka hausa ya san wannan Na'am.
waka ta ɗan balɗo wanda yake cewa ehm, eh, abin nan eh, harkon wakan ma ina tunanin yake cewa a cewa ai Allah ya taimake shi ne ya waƙe zawar to kaga ba a cewa Allah ya taimake shi wajen wannan aiki nashi tunda kiɗi na da yi min ballata Na- inda waƙe na yi Mm.
to shi na yace ke mai kai tsohon ki garancewa kafara ita zawara sai ta sa ubanta ya rantsuwa kafara ma'ana shi rance ga wanda za ta aure ta ce ba ta yi yace tsoho ya rance da kai aka ɗaurawa ya baka tsohuwa ta rance da kai aka ɗaurawa kai adda sai ta ce musu in ku ga zaman ɗaura na fasa yace dole a kyale ta in ko ba a so ta ta lalace in ko an so ta ta lalace wacce wajen tsahin aka ɗaurawa wai ma'ana kotin iyayenta za a ɗaura ɓangaren su ba wanda ta kaso ba yace kwana biyu sai ka ji an ce ta kai Legas yace ka ji zawara ta hwasa malaman Qur'ani sai da hudi da ƙarfi mai kwana wurdi zamne modibbo ya kwana kidan tabzi ya tahi yayi bidan zaura ta kishi yace to bale ta saro da malaman boko don ita ba a gwada mata layin abcd yace don da ta ga su ta ga dabinon ta sai cizo La haula.
ya ce rannan headmaster ya yi bidan zaura ta kishi ya ce to kai ci ca in ban da karambani ni kai ka ya ce alhaji ka ganin hannu na ɗauki jarida ta bashi ya ce alhaji turanci ya fara buwa ya fi ya ce mini al'amarin zaura ya ɓaci mai ɗauke hankali ta samu mutum hauka e inda da baba ɗiyan gwaggo ta ci mazan jiya ta ci mazan yanzu bale ta kai ga mazan yau mu in mun kai ga katifa sai ta waye Ai, abubuwan suna da yawa alamun isa Na'am.
to ala ayyati hal wannan yana nuna tasirin mace zuwa ga dan adam Na'am.
shi yasa turawa suke amfani da mata ko namu ko nasu dan saboda su bata addini tun da yanzu muna zancen bata addini Na'am.
kuma da su za su amfani su bata jagoranci a cikin kasashen mu Na'am.
kuma da su za su amfani su bata zamantakewa tamu ba sani ko mun fahimta ba Na'am, haka, to haka.
wanga mi mukin bari mu bar ta haka nan eh, ta- ta ja lokaci amma dai an dan yi isharar zuwa ga wadansu abubuwa Na'am.
mimun ta karshe sai al maslaha al khassa Mm.
shine maslaha ta mutum guda shi kadai duk lokacin da ka ga mutum shi kan shaidai ya sani to wannan mutum matsayin virus yake cikin al'umma duk lokacin da mutum yaka ganin kowa bai da kima shi kadai yake da kima to wannan mutum virus ne cikin al'umma domin ganin ka hi kowa to shi zai sa ka sai ka nemi girma ko ta wace hanya Na'am.
in kana son kanka in an ka baka jagoranci za ka kashe magoya bayan ka na ka raya kanka kana fahimta ta Na'am.
in ya zamanto matar kaɗai kake so to kenan za ka hallaka matan wasu za ka maida dukiyar al'umma da ƙasa har da addini sai ka maida shi ya koma ƙarƙashinta shi ko Allah shi a saman kowa bai yiwuwa don matarka kana son ta ga aya mu mu bar aya da hadisi mu bi abin da son ran matarka ta kaso mu Allah bai halicce mu ba don mu bi matarka na fata kana fahimta ta Na'am.
kuma Allah bai bi mu ba don- bai halicce mu ba don mu bi son ranka kai a'a mi Allah ya ce in kai ka tambaye matakka za ka bi ka bar Qur'ani da hadisi mu mun san abin da muke yi ba za mu bi matakka ba don ba ita halicce mu kuma ba ta da wuta ba ta da aljanna No.
in kai kana tsoron karhe goma sha biyu ko karhe ɗaya na dare ai katakka mu ba mu tsoron wannan Tabbas.
na fata da fahimta kai ka san yadda za ka yi da kai da ita No.
to don haka mutumin da yake son kai ne shi kadai turawa suna son shi da su za a bata addini shi yasa zaka ga za a zo da su a a nuna musu misali aiki za su yi ma addini amma abinda ake bukata wani buri ne ake son a cimma saboda an san suna da ciwon da bai bari su su yi ma addini aiki duk mutumin da bai ganin kima kowa sai kanshi bai son kowa sai kanshi ko ko mutumin da yake da kwaɗayin mata ko mutumin da yake da kwaɗayin matsayi ko mutumin da yake da kwaɗayin dukiya wannan za a iya mai tarko da waɗannan abubuwan don saboda a sashi ya ɓata addini na fata ana fahimta ta to shi yasa turawa suke amfani da waɗannan almaslaha alkhassa shi yasa zaka ga idan mutum kan shi ɗaya yake so to sai ka iske kullum abin da yake so wato hatta da addini wato akwai abin da iskancin da turawa suka yi zamu zo kan wannan nokta zuwa gaba shine rarraba musulunci kala daban-daban sai su zamna su kahirai ba su yi imani da Allah ba kuma su rarraba musulunci kala-kala akwai al-islamu lintiqai an gane ko akwai al-islamu al-qaumi akwai al-islamu al-arabi akwai al-islamu al-ifriqi akwai al-islamu ruhi akwai al-islamu wane ne tambadodi ga sunan wanda zamu zo cikin at-taqsimatul da sun kai wannan nukta ce da tana da muhimmanci har da ɗaliban ilimi wasu ba su gane sharri da ke karkashin shi to al-islamu al-intiqai al-rama isa daga al-intiqa'u ne al-intiqa'u shine zabe sai kaga mutumin da kai ne ɗaya ke so to shi fa ba addinin yake gaban shi ba mi ke gyara shi cikin addinin da wace aya da wani hadisi ne suke gyara shi da wace fatawa sai shi yayo su sai ce ga addini lokacin da an ka yadda aka ba shi jagoranci aka bi shi kana fahimta ta ana ganin da sunan addini ya to yanzu radda an ka cimma aya da hadisi da sun ka saba ma son ran shi sai ya ci shi ba zai bi ba a yi a yi da shi gashi na ya bayyana aya ta bayyana sai ya kiya sifofi ne na munafikai an gane ko wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin wa idha du'u ila allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahum al haqqu ya'tu ilayhi mud'inin mai gyara su suka wa min an-nasi man ya'budu allaha ala harf fa in asabahu khairun yutma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi wa min an-nasi man yaqulu amanna billahi fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum aw laysa allahu bi'a'lamu bima fi sudur suduril alamin sifa ce dai ta munafikai sai zama to shi bai yarda da aya ba da hadisi sai in za su biyan bukatocin shi to daga nan sai mutanen da suka sashi gaba sai su gane ashe wani ba addini ne yake so ba wato mu ya zo muna da addini hatta da abin da ba mu so mun yarda mun bi shi shi kuma yanzu nassi ya zo ya kai kai ne ko kan mata ta ko kan yan uwa ne ko kan yan yankin su ya ce a shi ba zai bi ba ya kauce ya kauce kenan shine addinin son ran shi na addinin a fara aita man ittakhadha ilaha huwa wahu ba addinin ba to kaga wannan dan maslaha al khassa da to shi yasa irin waɗannan mutane ba yadda za a yi abi su tunda in mutun ya gane son ranka kake son abi to ba zai bi ka ba cikin addini shi addini Allah ce udkhulu fi silmi kafa wasu fasara asilmi zaman lafiya wasu fata asilmi musulunci a'a da wanda yayi ma dadi da wanda bai ma dadi bi za ka yi to in kai yi haka sai a gane addinin ne kake so amma in wanda ya maka dadi kake bi wanda bai maka dadi ba ka bi ba to kai ne kake son a bi ka kamar ka koma wani matsayin ubangiji tunda wanda bai kuma gobe za ka dawo mutane ka ce a'a abinda bai musu ba to ai ba dole bane shi addinin ba kai bane ne kai kuma ba kai ne addinin ba mutane za su iya yin addini ba tare da kai ba tun daga qur'ani ga hadisi ana iya sanin abin da Allah ya ce ba dole ba sai an bi ka jagorancin da an kasa an aza kana iya hakuri na kai ma ka saba ma son ranka ka bi Allah tun da baka iya saba ma ran son ranka da naka ka fahimce ni ka bi Allah to kiran kai lasta ahlan liqiyadatin nas baka cancanta ka jagoranci mutane ba a cikin addini ban sani ko mun fahimta ba to wannan alramma isa a gurguje waɗannan su ne almimatul arba'a suna da tasiri kuma duka muna yi ne a gurguje saboda lokacin mu ba zai bamu dama ba yanzu abin da zamu yi akwai nukata guda shidda a gurguje zamu bada su sai mu isa zuwa ga waccan nukta ta mu ta ƙarshe zamu zo kanta akwai wasu abubuwa guda shidda na uku uku ne daban-daban suke ana kiransu awamilul hadara awamilu hadmil hadara الثلاثة da kuma salusu takhalluful khatir salusu takhalluf daga salasa na sai an ka karwa an ka ce salus salis ne sai an ka karwa akwai abubuwa da suke nuna al'umma bata ci gaba ba a tsari ma na duniya ba ko a addini in akwai waɗanda abubuwa to akwai matsala na farko alfaqru na biyu aljahlu na uku almarad almarad na'am idan ya zamanto talauci ya mamaye mutane cikin al'umma to al'umman nan tana cikin matsala ba sai an faɗa ba idan ya zamanto jahilci ya mamaye al'umma musamman jahilci na aƙida da addini da rashin sanin sunna to an samu matsala babba to balantana babu addinin kuma babu na duniya sannan kuma idan ya zama to rashin lafiya ya mamaye al'umma kenan babu ilimin ci gaba to waɗanda abubuwa guda uku su ne ake kira thaluthu takhalluful khatir na'am
Eh, in ban manta ba Abdulhamid al-Harrawa a cikin littafin sa warqatun fil bahth na kasar Libya ya kawo wannan na'am
turawa da sun ka fahimci al'ummomin mu lokacin da suka yi mulkin mallaka Mhm.
inda suka mamaye sun fahimci suna fama da talauci akwai wuraren da akwai arziki Mhm.
in mun ce arziki ba wai babu arziki karkashin kasa ba a'a babu wanda ake mu'amala da shi na'am to yanzu tunda wannan ya samu to hanya ce ta a ɓata addinin mutane na'am da shi ne za a ɗanma mutane kuɗi a ɗan rika ɗan muku kaga mutum ya taho ya mallake ku ya amshi jangali gare ku kuma ya biya ku ma'aikatan ku sauran kuma ya kai ƙasa ta yi
na'am kana fahimta ta na'am yanzu ba ku da ga arziki ba ku iya fiddo shi zai zo ya kawo na'urorin shi ya ɗiba ya baka biyar ya tai da tis'in da biyar ƙasar shi biyar ɗin ma sai ce a'a kai baka da darajar da zaka kai kasuwa ta duniya ka sayar shine adda wannan kima ya haɗa kai da sauran maciya amana na kasashen turai na- na yan uwashi sai a sayi naka arha arha malam bahaushe ce tutu tutu banza banza sai a tai a kai kaga kenan talauci yana daga cikin abin da ke sawa shi mutumin da ma talauci mai yawa bai da ra'ayi fa bai da ra'ayi duk abin da an ka ce eh ce eh haka nan na masu kuɗi na shi ka biya shi yasa ka ganin hatta da mallami wanda ya karatu in talauci ya mai yawa in wani bai kuɗi ya faɗi ƙarya sai ce ai ai akwai ayat qur'ani ma wanda ta ce haka nan shi kawo ayat qur'ani da hadisi shi yasa turawa suka zo suka ɗauki waɗansu malamai suka yi tallar kafot a afirka da sauran ƙasashe da suna addini saboda malam babu kuɗi duk rana guda za a baka shika hamsin ko in ce za a bashi Mm. condom kenan kondom Na'am.
sai a ce ai Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka gab ko kai kan ko ga halaka don haka in za a a, lalata a sa wannan tsiya kuma gidan gidan mai- mai mai gari na da zuwa ko gidan hakimi a aza qira'a bayan sanar la'asar saboda an san sun kare kiruma sun tafi ko da mangari ba gari duk da yan mata da samari an abanga sai naka gogon shi to da rawani shi twaci shi hwadi saboda za eh ya dauko saboda za a ba su kuɗi to kaga talauci shi yasa malami idan bai da sana'ar da zai yi to shi kanshi wannan malami guba ne cikin al'umma bannar da shi kai wato yadda ka san da shi da shedan tare na aka ta- taro duk tahiya guda ta shi yasa ganin malamai suna ta wani kwani kwani damin za a yi amfani da masu mulki wani lokaci eh, eh, ga aya to ga masu mulki Mm.
sai kai kwana ko kuma ga aya ga masu kuɗi sai kai kwana ga aya ga matakka sai kai kwana eh na'am haka magalla talauci kenan Mm.
shi yasa sha'ir yace yamshil faqiru wa kullu shay'in didduhu la hawla wan nasu tughlaqu dunahu abwabaha wa tarahu mamqutan wa laysa bisalimin wa yara al'adawata wa la yara asbabaha حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى Mm.
قامت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت فقيرا ماشيا قامت إليه وكشرت أنيابها yace yamshil faqiyu zaka ga talaka yana tafiya wa kullu shay'in didduhu da shi da komai duniya adawa akai har da kasa da shi ka taki take ci take bashi Mm.
ya taka ta da ƙarfi ni kasa ta yi ma bawan Allah Allah ce huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu da rizqi gaskiya wan nasu tughlaqu dunahu abwabaha da an cinkai talaka sai ga ana ta liƙe kofar gida in ma ba a liƙe kofar gida ba duk dan abin da adda muhimmanci dan baboyewa akai kashe gari na'am wa tarahu mamqutan zaka gane shi abin kyama shine mamqut daga makatani kabura maqtan inda Allah na'am wa laysa bisalimin da ganin shi ka san ba cikin zaman lahiya yake ba yace wa yara adawata wala yara asbabaha yana ganin adawa kuma bai san dalili ba a sha'ir ya san dalili yace hatta alkilabu idza ra'at rajul gina yace kai bari in karkare muku hadda kare in ya tsinkai mawadaci ya sa sutura mai kyau na'am an gane ko yace qamat ilaihi wa harakat aznabaha sai kaga bukari ya zo yana sonsona shi yana dan motsa bundin shi kuma ce wutse shi Na'am.
aznabaha Mm.
jam'i ne na- na- na zanab na'am yace wa idza ra'at faqiran mashiyan in kari ya tsinkai talaka daga nesa riga ta kyakkece ruwa sutura ta yi dauda ta yi datti qamat ilaihi za su tsayu zuwa gare shi wa kasharat anyabaha sai su bude hakura sai kaje wow wow wow ya ga bilaki na'am to kaga kenan talauci kenan na'am akramaka Allah an gane ko Na'am.
sai kuma almarad rashin lafiya Na'am.
in muka duba yana daga cikin abin da sa turawa suka samu karfin shiga a Afirka malaman tarihi suna bada labari maganin kolera wannan ciwo na kolera da ta shigo zawo da amai da take buga mutane Na'am.
wanda karshe maganinta da an ka gano kadago dala biyar tana maka maganin kolera ashe karshe duk wahalar da an kai shine a samu gishiri Mm.
a samu sikari siga shikenan ɗan karo uku in ka samu ka samu ɗan gishiri ka zuba cikin ɗan abun ga ka zuba ruwa ka sha mai wannan ciwon ka ba shi ka iska Allah ba shi lahiya Allahu akbar har da majalisar ɗinkin duniya tun muna yara lakon in muna son mu ji zaki sai mu zo mu ce ba mu da lahiya sai a ce mu rika kana da ai sai mu ce a'a dan cikin mu ga ciwo dama mun san ana ba da shi sai a ba mu wannan dan sashe gishiri na da sigari duk yaro ya san da wannan sai mu zuba mu sha mu ji daɗi ka jibi dan afirka wai wai har da gishiri da suga sai da majalisar ɗinkin duniya ta bugo ta kawo sannan a raba muna
na'am akramaka Allah lauji na nan ga tafi na sani ina zuwa kaɗai to kenan kaga wannan su ne abubuwa da suke da alaka da mi da rashin lafiya Na'am.
to sai suka ce cikin tarihi minti goma za mu iya keɓe su don wannan sai suka ce cikin tarihi ina fata ana fahimta Na'am.
cikin tarihi daga cikin abin da ya ba turawa damar shigowa su yi mulkin mallaka gano maganin kwalara kuma afirka ana cikin kwalara sai an kai zaton mutane ne na gari na allah an gane ko Na'am.
sai suka zo suka ce suna da magani kaga sarki yanzu an ba al'umma shi magani ta sha ta warke daɗi zai ji sai Gaskiya.
a aje su a zamna a ba su tarihi har su gane yadda mulkin mu shike da ƙarhin mu su koma sannan su shiryo mu na bala'i to ina ganin sun gano shi a 1921 in ban manta ba 1921 suka gano shi sai suka fara yada shi ga duniya ashe hanya ce ta yada mulkin mallaka to har yanzu kuma da shi suke amfani don bata addini sun buɗe le zopito zopito don lemont in ka diba da manya-manyan opital duk na mine nasu ne Nasu ne.
kuma me yasa aka kawo su saboda a bata addini Mm.
in ka zo ba da lahiya sai a ce in ka yarda da shi sai yau su almasihu ana baka magani ya ba ka to ka gani eh, mutum ko bai yarda da shi wa almasihu ba sai ya yarda da shi da baki sai ce ya yarda da shi almasihu amma ya magani sha ina fata ana fahimta Na'am.
to waɗannan su ne awamil thalusu takhalluf al-khatir Na'am.
a gurguje Allah mu isa bari mu kare waɗancan tunda akwai sauran minti goma sai mu isa ga wancan maudu'i na magani.
karshe na'am awamilu hadmil hadara al-thalatha na'am in ana son awamil shine jam'i na amila ko amil ko sun ce ana amil ana iya cewa kamar ismul fa'il amma dai jamhurin malaman sun ce cewa fawa'il kamar na na na, na, na muannas ne na'am awamil abubuwa ne da ake aiki da su hadmil hadara hadmu da hababba da dalun da mimun hadmil hadara a ruguza tafiya al'umma a thalatha guda uku
Mhm.
to nan za mu yi amfani ne da su don ruguza addini domin addini shine ci gaba ba a iya samun ci gaba ingantacce babu addini babu shi gaskiya a nan tare na da mu amfani da su Na'am.
bai hana wani wuri can in an zo wajen civilization da eh, culture eh, a- a a yi zancen su na'am na farko al-istighfaf bil qa'id rena na gaba Mm.
in ka diba kullun turawa cikin demokrasi bayan faransai sun kashe sarkin su abinda suke nunawa babu wani mutum wanda ya isa ya faɗa a shi
na'am shi yasa duk inda faransa take jagoranci sai kaga an rena duk wani jagora Gaskiya.
ba wani sarki ba wani shugaban kasa ba wani uba kawai abin da yake so to kaga yan anka ce haka za a rayuwa babu shugaba cikin al'umma shi ko al'amari da na duniya da mai kyau da mara kyau dole akwai shugaba gaskiya kaga kamfani akwai komandan haka
tsaro akwai minista na defense haka likita akwai minista na sante akwai direct- DG akwai director a to yanzu sai an ka ce a'a babu shugaba musamman a cikin gida an ka ce a'a da namiji da mata babu wanda ga mulkin wani to yayan ya za su samun tarbiyya babu bali shi ko hatta da tambada ana samun shugaba Mm.
tunda kaga gidan kasu akwai sarkin yan kasu na'am caca akwai sarkin yan caca kartagi uban yan caca Mm.
karuwai akwai osu magajiya na'am kuma duk taron da za a yi na duniya hatta da taron yan luwaɗi akwai shaf wanda ke kula da shi to ya za a yi mu cikin tsarin addini a ce mu ba mu da shugaba
musamman ma a gida a gida kuma kaga wannan ba zai yiwu ba to wannan al-istighfaf bil qa'id kenan a rena shugaba sai al-istighfaf bil muallim a rena mai karantarwa ko na addini ko wanda ba na addini ba Mm.
sai a rena malamai yanzu an ɗauki malamai ƙauyawa na suna magana kan wata rayuwa wadda babu tabbat kanta wai can na wai ana nan in an ka mutu a zan ƙasa in an zan ƙasa sai a tashi sai a yi hisabi wanda ya mai kyau a kai shi aljanna wani sai sun kace wannan tatsuniya ce to ai kahin su faɗa kafiran makka ma sun ce in hadha illa asatirul awwalin gaskiya
mun gane ko Na'am.
sai abu na ƙarshe shine tafkikul usar a yi ƙoƙari a rarraba fami fami shine a sa rigima tsakanin mata da miji daga lokacin da an ka ce mace ba za ta yi mijinta biyayya ba wannan gida ya riga ya mutu ko an rayu tare ɗiyan da ba za a samu in ba Allah gyara ba za su samu tarbiyya ba to wannan shine hanyar da za a bi sai a bata addini ka zo ka ce ɗanka shi sallah mata ka ta ce shaha mai lahiya ɗan ƙarami da shi har ƙatta su zan sun zanga wurtaccin ƙatta ba su sallah yanzu ba su sauraren ta ba su sauraren ka ka zo ka ce ga abin da addini yake so ta ce bata yadda ba saboda ita duniyanci take so sai sun girma sun kai inda ba a yi lankwasa su shikenan to kaga sun yaki addini ta wannan hanya shi yasa ganin yanzu ka sa wando matar ka ta sa wando to ban sani ba mace biyu ne a cikin gidan ko namiji biyu ne a ciki Allahu alam eh to ta kasa wando matar ka ta sa wando namiji biyu akwai a gidan ko ko mace biyu ne akwai a gidan shi ne abin da kamata mu sani to hanya ce ta yakar addini mata kakku yarda a ce muku da ku da maza duk ɗaya ne duk abin da miji ke yi a'a mace akwai aikin da ya dace da ita akwai yadda ya kamata ta yi aiki mace akwai ilimin da ya kamata ta karanta akwai yadda ya kamata ta yi wannan karatun akwai tsari da ya kamata abin musulunci ba a cewa mata ba sa karatu ba a cewa mata ba za su yin aiki kowane iri ba a'a akwai aikin da ya dace da mace ta yi da ɗabi'ar ta kuma ga yadda za ta yi shi ga tsarin da ya kamata a bi mace ta yi shi wannan shi ne gaskiya ina fata ana fahimta to alaramma isa wannan shi ne abinda ya kamata mu ce kan waɗannan nukat kin naga suna da muhimmanci kwarai da gaske mun tattauna akan almimatul arba'a mun tattauna akan awamilul hadmil hadara thalatha wa alaqatuha bid-din sannan kuma mun mun karanta ko mun yi bayani a gurguje na thaluthu takhalluf al-khatir na al-jahl wal marad wal faqr wannan duk a gurguje ne muke kawo su can zuwa gaba in Allah ya kaddara an zo akan nukat kin zamu yi bayani kansu bi idnillahi ta'ala to kamar yadda muka sani yau muna 20 da wani gauta 27 kuma akwai sallah ta wato kiristanci da ake gabatarwa a duniya ma gaba daya ko ba haka ba to akwai yan bayanai da ke so in yi a takaice saboda wayar da kan mu musulmi na fata ana fahimta ta shi wannan idi na 25 din nan da 26 zuwa 31 a kiristanci ma bai mu fara da kiristanci kiristoci su kansu sun yi ittifaki sun yadda da cewa ba a san ranar da an ka haifi Yesu almasihu ba duk bible ta duniya babu inda an ka ce ga ranar da an ka haifi Yesu almasihu babu shi na zabar masu cewa asini mun gane wannan kenan kaga ashe tun daga nan bisa ga ƙarya na an ka gina bisa ga hasashe na da kiridado in yattabi'una illa fan na ɗai kenan na biyu su kansu manya-manyan kiristoci sun yarda da cewa asalin wannan idin an gane ku ba idi bane na kiristanci idi ne na arnanci na rumawa saboda rumawa sun kasance arna arna rumawa to daga baya suka shiga addinin kiristanci bayan an yi wani yaƙi da ake kira ma'arkatu malfiyan a miladiya ɗari uku da sha shidda a wannan lokacin shi shugaba Constantine na Rumawa ya karɓi addinin Kiristanci ko shi ya ja hankalin shi ya karɓi addinin Kiristanci aka yi wani taro da ake kira majma'a niqa Council de Nice an gane ko ko kuma Nicaea Council ko Council of Nicaea an gane ko wato majma'al wasu wasu rakin majma'al maskuni maskuni ko kuma jama'a niqa da larabci niqiya to wannan taron da aka yi shine taro na farko wanda yake nuna rumawa sun karbi addinin kiristanci shi shugaba na Constantine sai ya kira manya-manyan fada na duniya a wannan lokacin kiristanci ya fi karfi a gabashin duniya wasu sun kimanta su manya-manyan fada a saƙifa jam'i na uskof kamar 250 zuwa 318 sun ka halarci wannan bayan sun halarci wannan taro sai aka yi saɓani kan irin matsalolin da sun ka taso cikin kiristanci akwai wani babban fada ana kiran shi arios ana ganin ya kawo bidi'a akwai wani da ake kira al-iskandros shi ne ce ma alexander shi ko daga iskandariya na ƙasar egypt an gane ko sai aka zo aka yi wannan taro a miladiya 225 325 da an kai wannan taro an tattauna akan waɗansu abubuwa daga ciki tattauna mas'ala ta imani shin shi Yesu almasihu lahuti ne lahu tabi'atul lahut ko lahu tabi'atul bashar shin ɗabi'a ce gare shi irin ta Allah ko ɗabi'a ce gare shi irin ta ɗan adam a wancan lokacin wani kai kasance sannan sun ka ce irin armen da yahudawa suka yi alkahala shin za a tabbatar da shi kuma za a tabbatar da shi ba ƙarshe sun ka ce za a tabbatar da shi wanda yahudawa sun kai tun da kasan kiristanci da ban yahudanci da to a nan abin da muke son mu yi kira kenan kaga ashe wannan idin ba idi ba ne ma na kiristanci shi yasa pap na duniya bara ne ko bariyar can ya hito karara ya faɗi cewa wannan idin bai da alaƙa da kiristanci idi ne na rumawa lokacin da rumawa sun ka karɓi addinin kiristanci ba ni na faɗa ba bara da ko bariyar ce ne ba ba a je nisa ba ina fata na fahimta ta kenan nan su da kansu na sun ka faɗi maganar su shi kuma sunayen waɗannan watanni sunaye ne na allolin rumawa janvier daga janus ne janus allan rumawa ne bai da alaka da kiristanci ko ta kusa ko ta nesa su oktoba su novamba su desamba duk sunaye ne na allolinsu to ta ina sun ka shigo mu kiristanci kaga saboda tasirin kiristanci ya haɗu da rumawa su rumawa suna da mulki su ko malaman kiristanci suna da addinin su sai sun kaga an sa wani abu tana yawa ba su da ƙarfi sun kai shuru har abin ya wuce ke to yanzu tasirin wannan kaga nan mun zo a game da abin da ya shafi kenan tarihin wannan wannan abin to tun da bai da asali a cikin kiristanci kuma a sanar da an kai su aka yaye su almasihu ba sai wannan aqidar sai aka turo muna ita ta ina ta tasirin mulkin mallaka tun da kafin zuwan 'yan mulkin mallaka mu ba mu da kiristanci a cikin kasashen ko dai a iske mutum ba ma guje ko a iske shi musulmi mai ko mai addinin gargajiya to ya an kai wannan abin ya shigo kaga ɗaya ne daga cikin tasirin mulkin mallaka idin su ya zo muna a musulunci kuma idi uku gare mu da idi na sallah karama da idi na sallah babba da jumu'a ita ma ta zo a wani hadisi na ibnu abbas wanda cikin sunan abi dawuda wato ita ma tana matsayin idi wasu kuma sun kace a abi ne kawai wancan taglibi na da yace qadista ma fi yawmikum hadha idani da idi da juma'a da sun haɗu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce qadista ma fi mukum hadha idani to kenan wannan ya nuna cewa tabbas tabbas an gane ko wannan bai da alaka da musulunci to sannan kuma su a wajen su Yesu almasihu ɗan Allah ne kuma Allah ne. Na fata na fahimta Mu ko aƙidar mu musulmi ba ka zama musulmi sai ka da Yesu almasihu annabin Allah ne amma ba Allah ba ne. Ina fata na fahimta Kiristoci sun kafirtar da Yahudawa, Yahudawa sun kafirtar da Kiristoci. Wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalat nasara laysat yahudu ala shay. Kiristoci sun kafirtar da juna wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al adawa. 'yan protestant sun ce 'yan katolika kahirrai ne 'yan katolik sun ce 'yan protestant kafirrai ne 'yan kok su masu sun ce waɗancan duk sun tashi aiki su ma yahudawa sun kafirtar da juna wa qalat al yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahum al adawata wal baghdha can nasaru fa aghrayna nan ko wa alqayna wajen yahudawa ga Allah mai hada alqur'ani sun kafirtar da juna nasuriya da yaqubiya da wane ne mazhabobi ne kadiba cikin almilal wan nihal na imamu shahristani sun kafirtar da juna to anan kaga a ce ga ranar da an ka aihi Yesu almasihu a danganta da zuwa ga Allah mu a wajen mu duk wanda ya ce Allah yana da da ko Allah ya haihu wannan kafirci ne karara kuma ba mu ne muka kafirtar da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tattauna da wafd najran kristoci da suka taso daga kasar Yaman aka tattauna shi ne asalin saukar suratu ali imran shine asalin saukar ta kai ka diba cikin littafin tafsiri to kenan daga ina wannan akida ta shigo muna to a ce kuma an haifi Allah a ce Allah ya aihu gashi kullun in ka karanta qul huwallahu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allah bai haihu ba a yi shi ba kuma kullun sai ka karanta Fatiha waɗanda sun ka hudu wannan magana Allah ya ce ka nemi tsari daga aqida su ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Abdu'alim da ya biyo cikin hadisi na Musnad na Imam Ahmad su ne Kiristoci saboda sun ce Allah uku ne wasu sun ce Allah biyu ne ko uku ne sun ka ce wajen ma cewa Allah uku ne an yi sabani sun ka ce akwai Allah babba akwai Maryamu wai annabi Isa akwai kuma Yesu almasihu wasu ka ce a'a akwai Allah babba akwai Yesu almasihu akwai ruhi mai tsarki na'am haka na sun ka kakkasu to waɗannan abubuwan ga su ga hili suke ba Allah na ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa almasihu ibn maryam wanda sun ka ce Yesu almasihu dan Allah ne sun kafirta laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha Allah ce waɗanda sun ka ce Allah ɗayan uku na aqida ta trinity ko trinity sun kafirta na'am to waɗanga abubuwa ne da ya kamata mu fahimce su a ƙarshe saboda lokaci ya fara matso muna akwai dalilai al'adilla al'aqliya wan naqliya kenan al'adilla al-naqliya as-sahiha wal aqliya as-sahiha allati tadullu ala anna al-masih laysa bi ilahin wa laysa bi ibn ilah Allah.
wanda suke nuna masihu ba dan Allah bane gaskiya daga cikin su abubuwan da nassi na ya tabbatar da su tunda Allah na yace wa qalu ittakhadha Allahu walada Na'am.
kuma ba su kadai da sun kace Allah ya rikida ba yahudawa sun ce Allah ya rikida wa qalat al-yahudu uzairun ibn Allah haka wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah su kuma nasara suka ce Yesu al-masih kenan ba su ne suka fara ba sannan kuma la mushrikan larabawa sun ce mala'iku ya'ya mata ne na Allah wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ko inda rahmani inatha Mm.
sannan da Allah faɗi kiristoci da yahudawa sai ya ce yudahi'una qawlan ladhina kafaru min qabl ko yudahuna a qira'at nafi' suna kwaikwayo an gane ko na'am abin nan yu- abin nan yudahuna daga qira'a ce ta jamhur nafi asim shi ne kanta yudahuna suna kwaikwayon aqidun waɗanda sun gabata ashe kafin su akwai wanda sun ce Allah yana da da sannan Allah ce anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ya ai za a yi a ce Allah yana da da kuma Allah bai da mata gaskiya To shi yasa kaga ko su kiristanci da an kai wannan taro na niƙa ai sai da sun kace a tattauna kan imani da Allah shin shi Yesu almasihu tabi'a ce gare shi ta Allah ko ko ta dan adam tabi'atul ila allahutiyya ko tabi'al bashariyya Mm.
shi yasa wanda an ka rikice an ka rikice sai an ka ce a'a hargici na an ka haɗe an game an kwaɓe an dame shina da kote Allahutu daga Allah akwai annasutu daga dan adam sai da Allah da dan adam sai sun ka game wal iyazu billah can gabakin wanda ya faɗi ga magana na'am kaga wannan ba gaskiya bane gaskiya sannan idan muka dauka ga adilla aqliya waɗanda ma qur'ani ya ishara zuwa gare su ai hakuri Allah ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun gaskiya to shi annabi in- yanzu misali in an ce Yesu almasihu Allah ne saboda yana da eh, uwa bai da uba to annabi Adamu a cikin Bible an tabbatar da bai da uwa bai da uba to waye cancanta ya zan Allah annabi Adamu ya zan dan Adam bai da uwa bai da uba Yesu almasihu ya zan Allah shi na da Yana da uwa.
mahaifa bai da abin nan gaskiya sannan Allah ya ce wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan annabi Isa Yesu almasihu zai ma mutane magana fil mahdi shi na cikin tsumman goyo kuma ya faɗa Allah ya faɗa cikin suratu Maryam qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya Haka.
wa kahlan kuma in ya girma ya kai shekara 33 kahlan dan shekara 33 zuwa abin da ya sama sai malamai sun ce kenan Isa ba Allah bane domin qara'a alaihi taghyir shina yaro jariri kuma ya kai dan shekara 33 to ai shi Allah taghyiri bai zo mishi Allahu akbar sannan suka ce an kashe Yesu almasihu kwana uku sannan ya tashi ina fata da fitata to nan inda rikicin shiki alarma isa an kashe Allah ya mutu to yanzu cikin kwanakin nan inda wancan Allah da karami babba duk tare na ake kana fahimta ta Allah shi halicci mutuwa kamar yadda wasu malaman ba kiristoci suka hudi wannan waɗanda suka tuba Allah ya halicci mutuwa kuma shi mutu kuma Allah shi mutu kwana uku to inda shi da wancan babba duk tare ake an gani to yanzu ya an kai haka wake gidin duniya wake kula da duniya cikin kwanakin nan uku inda wancan babba da karami sun mutu in ko wancan ya mutu wancan bai mutu ba to wancan shi na Allah wancan ba Allah na ba Allahu akbar ina fata rafi ta Na'am.
sannan Allah ce kana ya akula ne ta'am suna cin abinci in ko sun ci abinci malamai sun ce kinayatul anit taghawud za su je su yi kashi Allah shi duka shi tutu eh na'am gashi nan kuma na hudin Yesu almasihu har sallar cin cin biredi da giya akwai wanda ake yi wannan ba gaskiya bane ina fata afin da sannan a ce Maryam uwa uwa annabi Isa to yanzu ya an kai Allah shi halicci mahaifiya tai Maryam a ce mahaifiyar shi ce Allah kuma shi har- shi- shi halicci uwa tai to kahin ita uwar to ina Allah shi kenan sai da ya halicce ta sannan kuma ya koma cikin cikin ta kuma ta aihe shi waɗanga abubuwa akliyan in kan dibe su Gaskiya, gaskiya.
ku dai waɗanda za su yi wannan sallah tattaunawa tsakanin musulmi da da da kiristoci akwai shi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sharuɗa da komi kuma har azhar suna tattaunawa da su kuma rabitatul alamul islami da ke makka an gane ko tana da waɗanda ke- ake turawa suna tattaunawa da kiristoci na duniya musamman ustazu doktor munqidu saka dan kasar Suriya wanda yanzu Saudiya yake ya karantar da mu ma a ma'ahad na Rabitul Alamul Islami ma'ahadul Ali Na'am.
dan haka wannan abu ne ana tattaunawa a ba juna dalilai amma da adilla aqliya da naqliya sun nuna Annabi Isa ba Allah bane ku dai waɗanda za su yi su yi kuma ɗiyan musulmi suna nan waɗanda a turai da waɗanda a ƙasashen gwarawa inda babu musulunci ko inda akwai kiristoci da na nan ga duk suna nan yanzu kaga wanda wata ya kama duk sun ce sun san kiristanci sun san kiristoci saboda akwai shakatawa a tahi a zo a shiga cikin coci akwai yan mata in turai ne akwai na turai in wajen gwarawa na akwai wanda sun ci doya sun koshi sun yi kudul kudul a je ƙato shi shiga shi ce shi kirista na a zo a shiga ciki a kada ganga ana rungumar 'yan mata suna jin daɗi ko a tai bakin flash a zo shi na rungumar mace shi na ce mata onon de jezi onon de jezi a'a ka tsaya matsayinka na musulmi ganga da soyayya da kirista ba zai mai da ka kirista ba kada cewa kai kirista na kan mutu kare ka ta ƙari ka tsaya wakka tare da musulma in ma musulunci in ma musulunci zaka tsaya ba in kuma canza ka ka je ka ce onan dojoji ko a kada ganga ka rungumi budurwa shi da addu'ar bukatar ka ka bari ma addinin musulunci ƙarya gaskiya akramakallahu lokaci yayi mun halin shi amma na san dai akramakallah a ƙarshe a ƙarshe ganin cewa a yi muna cikin ƙasa 100 kusan 100 bisa 100 musulmi 99 to abdulmajid ya ce wannan ba gaskiya na a mu muna cewa gaskiya ne Na.
dalilin da yasa zamu ce gaskiya ne saboda mun sa akwai waɗanda arna ne to eh mun sa akwai waɗanda ba musulmi bane a ƙasar Niger kenan mu ba mu cewa 100 bisa 100 musulmi to eh akwai maguzawa ka san ka kwaɗi gaskiya ko akan kanka ne haka ne eh akwai waɗanda ba su yarda da Allah ba kuma a Niger suke
eh ko ba haka ba tunda ana bori gaskiya ana beti haka to mina ne wannan haka.
kahirci ne kahirci ne akwai bokaye don haka ba a cewa duk san fursan musulmi Na.
ko makka ma an ka bincika ana iska kahire dai boye kansu dai na su Mm.
mutai Na'am akramakallah eh a ƙarshe wace shawara za a yi ba su a ganin cewa hudun ganin salloli sun yi muna tasiri ga hukuma da sauransu wanda a hudun na ranaku a ce ba aiki da sauransu.
eh shi wannan abubuwa ne wanda suna buƙatar lokaci Na'am.
tunda mu abin da muke so taron da za a yi na ƙasa Na'am.
wanda za a fiddo a sa muna abubuwan da muke so mu a cikin ƙasashenmu Na'am.
ana iya yanzu misali inda a wannan sallah Na'am.
tunda akwai wanda shi na nashi addini Mhm.
sai a ce mai to wagga rana su an ba su an gane ko su je su yi hutun su tunda addinin suna da sun kai imani da shi kamar yanzu kasar Saudiya lokacin can farko kaga ba a shan giya Saudiya amma duk ambassad ta kafirai capital an ba su dama su kai giya su tunda su sun saba shan ta kasar su su sha amma kasu ba dan wata kasar Saudiya Na'am.
kenan su su je su yi sallar su mu kuma su bar mu in ta mu ta yi mu je mu yi namu Na'am.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
wannan shine ya kamata cikin kundin kasa a sashi kada a bar shi a bar shi da baki a zo bayan kwana biyu wasu sun tayi wasu suka zo su bata mana al'amari Gaskiya.
su su su su riga zamu da tafiya Gaskiya gaskiya. To eh yan uwa ga duka alamu dai mun kai ƙarshen lokaci har mun shiga cikin lokaci ai muna hankuri kaɗan bayani ne yana da amfani sosai. Eh, muna hata Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da mu abinda malam ya karanta da mu kuma Allah ya nuna mana rana ta yau a ci gaba da sauraron ci gaban wannan shiri بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك آمين.
نعبد وإياك نستعين اهدنا آمين.
الصراط المستقيم amin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك آمين.
حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه amin اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين.
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين amin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا آمين.
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد amin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين